wanda yake cewa fasulun fi ta'azimin ilmi wa ahlihi a ci gaba da karatun littafin ta'alimul muta'allim amma da yake cewa fasulun wannan fasulun zai yi bayani fi ta'azimin ilmi wajen girmama ilimi wa ahlihi da kuma abota ilimi wannan fasali ne wanda yake da muhimmanci a ga wajen ɗalibin ilimi girmama ilimi yana da muhimmanci girmama ilimi shine zai sa shine zai sa ɗalibi ya bada himma akan abin da yake shine zai sa ɗalibi kuma ya bada a yake cewa ya riko da wannan ilimi da gaske sannan kuma girmama su ko masu ilimi kuma yana da alaƙa da girmama ilimi مالك واعلم بأن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا بتعزيم العلم وأهله وتعزيم الأستاذ وتوقيره مالك وكسني وتواشي من يما إلمي بزي سامو إلمي با سنن بزي أنفانو دون إلم الناشبة قد يا ساميشي إلا بتعزيم العلم سيد جرم ونن إلمي وأهله لكم جرم واسمع أبو تائلم wata azimin ustazi sai kuma da jin malamin shi mai koya mashi karatu wata wakilihi da kuma bashi matsayi da girmama shi a ta'azim girmamawa a hili a tauƙiro kuma girmamawa a cikin zuciya kana ganin matsayin shi kana jin kana ganin girman shi a ƙila ma yake cewa ma wasala man wasala illa bil illa illa bil hurmati وما سقط من سقط إلا بترك الحومة ما لا yake cewa ma wasala man wasala ai wanda ya sadu bai sadu ba illa bil hurmati sai da kiyaye alfarma sai da kiyaye alfarma sannan wa ma saqada man saqada wanda ya wadi bai wadi ba illa bi tarkil hurmati sai da barin alhurma alhurma wannan yana ne al-ihtiram ihtiram girmamawa da ba da ihtiram to duk wanda kaga ya kai wani matsayin da ya kai to sai da girmamai da ba da ihtirami shi yasa zaka wannan abu kuma kowa kai yana tabbatar da shi za ka ga yanzu ko aiki ake misali ko a wani waje za ka ga wanda yake yawan girma mutane da da da ba su matsayi da waye za ka ga ya yi ya ga kowa samun tsawaka ko samun matsayi a cikin abin da ke saboda kowa yana son shi amma wanda kuma yake ma mutane kallo sama sama haka to za ka shi kuma kawai tunda kai wanda zai wanda zai baka matsayi to yana sama da kai to in ba girma shi ba baka matsayi ba zai baka matsayi ba malaki ta waqila malaki ce wa an ce al-hurmatu khairu min al-da'ati al-ihtiram ya hi biyayya wani lokaci a wannan magana me yasa malam ya faɗa haka wani lokaci zaka bi mutum shi saboda ihtiram ya ya ya kunshi abu guda biyu kana son mutum zaka yi sai da soyayya zaka iya ihtiram mutum don da kana ihtiram to kana son shi ne bayan kana son kuma kana jiwo mashararciya amma wani lokaci za ka yi mutum ma baka san shi za ka yi mutum baka san shi za ka yi mutum ba ka jiwo shi kawai saboda biyan ta zama dole dole ce kawai an ɗora wani doka shi ne ba yanzu misali idan a ba ana magana yanzu misali ne ake cewa akan abin da ya shahi a doka wani lokaci wanda za su ɗora doka ko yanzu kamar irin polis da sun kilashin wani lokaci dokar da ya dora ko a ko tsaye da mutane ko wani abu za ka tsaya ne za ka mushi biya akan wani tsayar amma wani lokaci baka ma san shi tana yi wa kai kana jin haushin shi ma saboda kana ga zai ma wani abu ko zai caje maka to amma mi kaga ka mushi biyayya to amma inda akwai ihtirami da za ka tsaya cikin kwanciyar hankali kuma kana girmama shi hal ma ka ka kana ya ka cewa kana amsan magana shi da zai gaya maka احتمالتي وقيل الحومة خير من الطاعة إتا الحومة وإحترام ونلوكتي يا في يبيا كو إلى إذا متن كان أبو متن لما تغير كان سن شبا مالك تيوى ألا يرى ألا يرى عفوا ألا يرى أن الإنسان لا يكفر بالمعصية وإنما يكفر بترك الحومة مالك بكا غني تيوى شي متن بايا كافرتا إذا yayi ma yayi sabo yana kafurta ne idan yakin ihtirami idan mutum ya saba ma Allah baya kafin amma idan yake idan mutum yake ihtiramin Allah subhanahu wataala ba yana ya afo ya tukina wannan bai kawo ba wa inna ma yakfu bi istighfariha yana bil ma'siyati ko ko bai kama shi bil ma'siyati ba ai bil ma
ألا ترى أن الإنسان لا يكفر بالمعصية وإنما يكفر باستكثارها وبكذب mala yace to mutum baya kafurta da hanyar sabo idan kawai yana kafurta ne ta hanyar walakantar da wannan saban yana ganin cewa ba komi bane a wajen shi wa inna ma yakfuru
وإنما يكفر باستكفائها Mhm. a وبترك التوبة.
yana kafurta ne ta hanyar walakantar da wannan saban yana ganin cewa idan shi ba komi bane yana ga kai dan kai kazan ma ai ba komi bane to yana ganin cewa wannan abu ba komi bane kuma shine zai kai shi ya halaka da shi ko ya kai shi ga sauki manzo Allah yana wadi a hadisi wani lokaci ɗayan ku zai yi magana wannan magana za ta iya shiga cikin za ta iya kai shi wuta amma yana ganin cewa wannan magana ba komi bane ka gani sannan kuma yana mutum yana kafunta da barin ihtiram barin al'umma kaga wani lokaci mutum zai sa ma Allah sabon Allah ba kafunci bane sabon Allah sako ne da haka shi sa al- wani al'asi bai zama kafiri shi dai ya ƙi yin biyayya ga alba ga abin da na son ya umarta Mm.
amma ko mutum yana iya kafunta idan ya ƙi ihtiramin Allah idan ka ƙi girmama dokokin Allah ka ƙi a me ake cewa girmama Allah subhanahu wataala a cikin ranka ka ƙi san Allah subhanahu wataala ka ƙi ihtiramin manzo Allah ka ƙi san manzo Allah duka wannan yana kai mutum zuwa ga kafirci malaki ta wa min ta'zimil ilmi ta'zimil muallim muallimi ko Mm.
yana daga girmama ilimi girmama kuma malami قال علي رضي الله عنه علي بن ابي طالب yake fada yake cewa ana abudu man allamani harfan wahida yake cewa ni bawan wanda ya koya mana harafi guda ɗaya ne duk wanda ya koya mana ko da harafi ɗaya ne ko alif ne ya gaya mana yace wannan alif ne to daga nan ya zama bawan shi Mm.
in sha'a in sha'a ba'a ba'a ni ko in yaso ya saida ni wa in sha'a ataqani kai in yaso ma a in sha'a ba'a ni ko ba a kawai ka to in sha'a ba a in ya so ya saida ni Mm.
wa in sha'a istaratta in ya so ya maida ni bawan shi ni ta mushi bauta har tsawon rayuwata wa in sha'a a ta kan su kuma internet da ya kai dani kaga wannan ah, kawai abin da yake nuna cewa cewa in ku mutum wanda ya koya wa mutum karatu to yana da matsayi kwarai da gaske ko da a ce ba ba a ɗau bawa akan kawai ma'anar shi ta haƙiƙi to lalle wanda ya koya wa mutum karatu yana da yana da matsayi yana da girma a wajen shi yake cewa qad unshittu fi zalika shi'ran mala yake cewa a cikin wannan ma'anan ma an sabi waka Mm.
yake cewa ra'aytu a haqqal haqqi haqqal muallimi haqqal muallimi afwan wa awjabahu hifzan ala kulli muslimin لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد ألف درهم yake cewa ra'aitu a ra'aitu a haqqal haqqi yake cewa ni naga a haqqal haqqi mafi cancantar haqqi wanda ya kamata a sarke shi haqqal muallim shine haqqin malami wa aujabahu hifzan yake cewa kai wajibi ne a kiyaye wannan haƙƙin Mm.
ala kulli muslimin kiyaye wannan haƙƙin wajibi ne wajibi ne a kiyaye wa- wa- wajibcin wannan kiyaye wannan haƙƙin wajibi ne akan kowane musulmi Mm.
yake cewa kai laqad haqqa aw laqad haqqa an yuhuda shi wannan malamin ya cancanta an yuhuda a bashi kyauta ko a bashi hadayal alfu dirhamin shine dirhami dubu ilaihi a bashi saboda mi karamatan kawai saboda girmamawa saboda mi sai ce li ta'alimi harfi wahid kawai saboda dan ya koya wa mutum harafi daya Mm.
akan harafi daya ma'ana dai kawai nan malam yana magana akan a malam ya cancanci a jawo ma ya cancanci a bashi duk wani matsayi bari a yi kyan sallah yau mace nan Mm. Tawakkal.
malam yake cewa bari su ba ta nan baiti malam yake cewa qad ushittu fi zalika shi'ran malam yake cewa an sadi waka a cikin wannan ma'ana رأيت أحق الحق حق المعلم حق المعلم وأوجبه حفظا على كل حفظا على كل مسلم وقد حق أن يهدى إليه كرامة بتعليم حرف واجب ألف درهم yake cewa ra'aitu a haƙƙal haƙƙi haƙƙal muhalli yake cewa naga mafi cancantar haƙƙi wanda ya kamata a kula da shi yake cewa haƙƙal mu'allim haƙƙi na malami yake cewa wa aujabu wa hifzan nan a shine abin da yake nihi shine shine mafi wajibcin haƙƙin da ya kamata a kiyaye shi wa aujabu ai mafi wajibcin haƙƙi hifzan wajen wanda ya kamata a kiyaye shi ya zama kiyaye shi ya zama wajibi ne ala kulli muslimi akan kowane musulmi laqad haqqa alayhi da haƙiƙa ya cancanta a mushi kyauta ko a mushi hadaya karamatan dan girmamawa a gare shi a ba shi hadayar alfu dirhamin dirhami dubu li ta'limi harfi wahidin dalilin ya koya harfi daya malai yake cewa fa inna man allama ka harfan wahida mimma tahtaju ilayhi fi dini fa huwa abuka fi din yake cewa saboda wanda ya koya maka harafi daya wanda daga abin da kake bukatar shi a addininka to wannan kamar mahaifinka ne a addini kaga kamar matsayin mahaifi a addini shi yasa su wasu daga malaman tarbiyya suke cewa mahaifa guda biyu ne akwai al'abul haqiqi akwai al'abul ruhi al'abul ruhi suka ce suke cewa shine malami mahaifi na rai wanda shi shine zai zai yi gidanka zai ta yadda dora ka akan hanyar da zaka ta rayuwa ya daidaita maka tarbiyyarka ya ilmantar da kai wannan yanka to shi ne malam ali shi yake cewa fa huwa abuka fi din wanda ya sanar da kai wani abu harafi daya wanda kake bukatar shi addinin ka to wannan mahaifinka ne addini kita wakala ustazuna al-shaykh al-imam sadiduddin ash-shirazi rahimahullah yaqul wannan malam yake cewa qala mashayikhuna malaman mu sun ce man arada an yakuna ibnuhu aliman yanbaghi an yura'i al-ghuraba min al-fuqaha duk wanda yake so dan shi zamanto malami to a an yura'i to ya kamata afwan yambagi an yura'i to ya kamata ya kiyaye al-ghuraba amin al-fuqara min al-fuqaha baki daga cikin malamai wanda suke zuwa gari yau zaka yi anci an yi bakon malami gobe an yi bakon malami wannan ya kiyaye su ya kiyaye musu hakkin su sannan yake cewa wa yukrimahum ya karrama su ya ringa karrama su wa yu'azzimahum ya girmama su wa yu'tihim shay'an ya ringa ba su abin da ya sauka yake cewa fa in lam yakun ibnu mu'aliman yakun hafizu alim to in dai ma ga dan shi bai zama malami ba to lalle daga cikin fahimi shi jikan sai an samu ya zama malami wannan lalla tajriba ce wanda su malamai suka gwada ta suka kuma ta yi tasiri kuma wannan in ka dauka umuman ma umuman in ka dauka kamar a ya ke cewa taimaka ma malamai da yawan masu da wannan to yana daga cikin abin da shi kanshi za a samu asal a rayuwar shi mutum shi da ma shi kanshi sannan kuma a cikin rayuwar zuriya shi maliki ta wa min tawqirul muallim wa min tawqirul muallim alla yamshi amama yana daga yawan malami kan mutum ya tafi a gaban gaba da a gaban malamin shi wala yajlisa makanahu kai ya zauna a wajen shi wala yabtadi'u al-kalama 'indahu illa bi idni sannan kai ya fara magana a wajen malamin shi sai da izinin shi kawai daga an zauna wani da sika yin kawai malai kawai mutum ya tafi magana malaki ta sannan wala yuksibu al-kalama 'indahu kai ya yawaita yawan magana a wajen malamin shi wala yas'ala wala yas'ala shay'an 'inda mala inda malalati ko haka ne a nuskokin kai ya tambayi wani abu wajen kosawar shi idan ya kosa to a kai ya tambayi wani abu ma'ana sai da izinin wannan malamin zai yi tambaya akan abin da yake gani ya kosa a game shi a game da shi ko kuma a abin da yake ga ya ishe shi to he sai da izinin malamin zai nemi zai yi tambaya ko zai tambayi zai yi tambaya game da wannan abu malai ce wa yura'iyal waqta sannan ya kiyaye lokaci ya kiyaye lokaci abin da ya shahi shi lokacin shi kan shi malamin nashi wala ya dukul baba kal ya bi ya ringa buga ma malamin shi koma kawai yana gida ya ringa buga mashi koma bal yasbir hatta yakhruj bal abin da zai in ya zo shi ya yi haƙuri har ya mutu wannan kuma Abdullahi dan Abbas haka yake Abdullahi dan Abbas dawwa yake koma gidan sahabbai ya zo yana jiran wannan sahabin ya zo dan ya tambaye shi akan wata sala ko akan wani hadisi shi ba ya yi sallama bai ce ana ma wani magana ko bai buga mashi ba zama yake har yayi bauchi ya tashi sai in yayi bauchi ne yayi bauchi to bana ai shi mai gidan ya mutu sai ga shafo gidan shi sai ta da sai ce ai na zo tambaye wani abu ne kuma wannan so in yi magana har shi samu sai ce ya abla dan abbas kai a yanda kake da matsayi kana dangantaka zuwa ahlul baiti inda ma ka ce in zo ne kawai zuwa zan yi ka aiko ka ce wa kana kira na ni zan tashi in je maka sai ki cewa a'a ai shi ilimin girmama shi ake to Abdullahi dan Abbas ya zama to yana yin haka shi yasa kaga ko a wa'inda suke suka suke ma manzo Allah jafa'i daga cikin mutanen gida Allah ya ya musu rawauka wanda kawai za su zo kawai su zo kan kowa ɗakin Allah kawai su su sallama sai Muhammad yana nan a lokacin da ana shiga ko ba shiga su ba su mutanen gida ne sai Allah yake ce musu innal ladina yunadunaka min mawali qudwati akthar la yaqil wanda suke kiran ka daga bayan ɗakin ka kawai su zo su ba sallama ba ko ni kawai su ba neman uzuri kawai su dai kusa kana nan to da mafi yawan su ba su da hankali kaga wannan su ma rawuka ce Allah ya musu malam yake cewa to fal hasilu abin dai da ake bukata ga ɗalibin ilimi ko ba shi bane wa fil jumlati to duka guda ne da al hasilu ko fil jumlati wa fil jumlati a jumlace dai abin da ake bukata ga ɗalibin ilimi annahu yatlubu ridahu kawai ya ringa dai neman yardan malamin shi wa yajtanibu suqdahu ya ringa kuma nisantar hushin malamin shi wa yamtasila amrahu min ghairi ma'siyatin ko min ghairi ma'siyatin Allah ta'ala ya ringa kuma bin umarnin malamin shi matsar dai ba sabon Allah bane daidai gwargwaro kuma da gwargwaron yadda zai iya mai ma ce saboda an ce kai ya mushi biyayya kai ya ringa mishi biyayya matakari wannan abu ba sa wala bane yace saboda wala da'atu li makhluq ba su khaliqi saboda babu biyayya ga abun halitta wani sa'a wa mahalicci mana babu biyayya ga kuma dai wane ne cikin abin da yake sabon Allah ne ko da iyaye a nan an yi togaciya Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmu fala tud'ihuma maliki to kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna sharran nasi man yudhibu dinahu lidunya ghayrihi wa bima man yudhibu ghayru dinahu lidunya ghayrihi yake cewa lalle mafi sharrin mutane shine wanda zai tahiyar da addinin shi dan duniyar wani shi ma'ana wanda zai tahiyar da addinin shi kawai ya bata lahirar shi kuma akan du dan ya gyara duniyar wasu kaga ma'ana dai kawai kai kana can kana gyara ma wani in mai gidanka ne kana mishi aiki kana mishi abin da so amma kuma wannan aikin nashi yana ka je kai addinin ka ka je ka nemi wani ilimi na da zai taimake ka a rayuwarka ka kai ka ta yadda addinin ka nan kuma ka gyara duniyar wani karanta mana inda wasu aha yawwa na saboda ya ƙara wani ƙari wanda ba shi ومن توقيره هكذا yana daga girmama malami tawqir auladihi girmama ƴaƴansa wa man yata'allaqu bihi da kuma wanda yake da alaka da wannan malamin wanda ya rafi da wannan malamin abokin shi ne ko kan gidansa ne ko kan shi ne ko wan shi ne yake cewa wa kana ustazuna shaykhul islam burhanuddin sahibul hidayah rahimahullah wannan malamin yake cewa ya haki yana bada hikaya anna wahidan min kibarin amin kibaya a'immat bukhara ɗaya daga cikin manyan malin manyan malimma na garin bukhara kana yajlisu majlisar darsi ya zama to yana zama a wajen darasi wa kana yaqumu fi khilal darsi ahyana wani lokaci kawai sai ana darasi kawai sai aga ya tsaya tak hallo ya zama hallo daga an jima hallo aga ya tsaya tak wasa'aluhu an sai suka tambaye shi game da haka me yasa malam daga mun kana darasi daga an jima kawai ba ka tsaya qala yake cewa inna ibn ustazi yal'abu ma'a subyani fi sittati yake cewa naga dan malami na yana wasa tare tare da yara a tsakiyar hanya wai jiwo a hayar ila bayan masjid amma wani lokaci sai har sai ya zo nan kusan kofar masallaci yake cewa fa idza ra'aytuhu aqumu lahu kawai in na ganshi ne ni ko hayin tashi da azimar lusani saboda girmama malami na to wannan kawai dai yana nuni akan girmama girmama yana daga girmama malami kuma yana da kyau shi ma girmama dan shi ayi ikiramin dan dan malami kuma ai da mu sa suke cewa ai duk wanda yake son uba ma yana son tako to girmama malami yana da girmama duk wanda suke da alaka da shi yi ba su girmama dai ba su matsayi wanda bai huce iyaka ba to amma shi gaskiya wannan dai ka akan tashi kaga akwai ma a hadisin da Allah yake hukun cewa wanda yake so a wannan tashin mushi akwai wa'idi kenan kaga shi tashi ba wani abu bane wanda yake daga cikin abin da aka rubuta abin da cewa a tashi musamman in mutum yana son wannan abu in shi ne yake so to wannan kaga haramun ne in kuma an mushi ne don wani matsayi da aka ba shi girmama shi a to wannan shi ma idan abin bai wuce iyaka ba ana ganin cewa ya kai wani matsayi ko ya wuce ma shi ana ganin cewa ma in baka tashi ma kamar ka aikata wani sabo to kaga shi ma wanda in aka zo nan to kuma an hau wani matsayi wanda bai kamata ba a yi wannan amma kawai dan saboda al'adance da da girmamawa da wani ne wannan ba wani abu bane amma in akwai wani kuduri a tare da wannan girma tashin da ake to gaskiya bai halitta ba to kaga wannan malami ma kansa ake magana to kuma bari ɗan shi kaga ba ba wannan bane kawai dai yana daga jirgin malami dai a jirgin wanda yake da alaka da shi ɗan shi ne ko kuma abokin shi ne ko wanda dai yake da alaka da shi malaki cewa wal qadil imam fakhruddin amana da karatu na littafin ko don mu tsaya nan ya kamata mu tsaya nan insha Allah wala yusu kenan da wasu ne da sai mu tsaya insha Allah ta'ala kamar ummin ayi kamar ya kamata mu a dan sa tsari na'am tunda kamar da na ga lokacin sanyi ya dan mawaye in sanyi ya